وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وعليه سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق دار المدار العظيم yan wa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah a risala fikira ta nawa ce za a tashi 2028 ko to bismillahir rahmanir rahim faqala sai wanda muke tattaunawa da shi yace da ni fa ma baluka qabilta min man lam ta'rifu bitalisi an yaqula an me yasa kace zaka karbi hadisin da aka ruwaito da sigar an daga dukkan wanda baka san cewa yana tadlisi ba waƙad yumkinu fihi an ya kuna lam yasma'u alhali ko abu ne mai yiwa ya zamo be shi dinnan bai ji daga wanda ya ruwaito daga gare shi ba fa qultu lahu imami shafi'i yace sai nace da shi almuslimuna aludulu udulu asihaul amri fi amsim ai musulmi wanda suke adalai dole za a dauke su akan cewa adalan ne lafiyayyun lamari ne su a kawunansu ba za a ɗauka za su yi ɓanna ba sai ɓannar ta fito wa haluhun fi an fi sayin gairu halin fi garin halinsu dangane da kawunansu ya bambanta da halinsu a cikin wani a latara anni za a rabtun bil adali fi an fi sayin ƙabiltu shahadatan yanzu ba ka ganin cewa ni idan na san wannan musulmi adali ne shi a kansa in ya ba da shaida ba zan karɓa ba wai za shaidu ala shahadati gairihim lan aqbal shahadati gairihim hatta arifa halahu amma da a ce za su ba da shaida bisa shaidar wani to ai ba zan karbi shaidar wani ba sai na san halin shi wani din dan mutum shi akan sa ka yadda da shi ba lalle bane dan ya ce ya yadda da wani ka ce kai ma ka yadda da wancan din tunda ta yu bai gama tantancewa ba kai ka tantance shi ne har shi yasa ka karba amma kuma dan ya ce shi ya karbi wani ai ba lalle ya zama ka karba ba walam takun ma'rifati allahum ma'rifati allah man shaidu ala shahadati zai zamu sani na cewa su dinnan adalai ya bambanta da sani na da adalcin wanda suka shaida bisa shaidarsa su in san adalcin su in yadda da su abu ne mai sauki amma dan cewa kawai sun kawo wani shi kuma in yadda da shi ai wannan da magana akai da yawa wanda misalan za ka iya ɗaukan kuɗi ka bashi amma dan ya kawo wani ya ce ka ɗauka ka bashi za ka yi tunani anya hanya wannan na ɗauka in bashi kai dai in kai ne zan baka amma wani ne zan bashi kuwa wa qauluhum an habari an fusi wa tasbiyatuhum ala sihati din magana da suka faɗa da game da labarin da su nasu kansu ne ko ambatansu da suka yi duk za mu ɗauka lafiyayye magana ce ingantacce hata nastadilla min fi'ilin bima yuhalif zalika sai dai idan muka gano abin da ya saba haka daga aikinsu su fanatar minhum a sannan ne za mu kiyaya daga gare su fulmuri illa zai halafa fi ilon fihi ma yajibu alai a gurin da aikin su ya saba da abin da yake wajibi a kansu walam na arif bitar lisi bi baladina fi man mara wala man albarkar abin asabina illa hadisan ba mu sani ba daga tadlisi a garin nan namu kasar hijaz dangane da wanda suka gabata ko wanda muka riska daga malamanmu sai ko ɗaya fa inna minhum man ƙabilahu amma lauta rakawo alaika na hairalau an samu a cikin malaman wanda yake yayi ruwaya daga wanda yake ganin shi daidai ne a wajensa amma wanda da a ce biya bar ruwaya daga gare shi da sai ya zamo ya fi masa wa kana qawlu rajuli samitu fulana yaqulu samitu fulana zai zamo da wani zai ce na juwa ne ya ce ya juwa ne wa ƙauluwa da sani fulani an fulanin sawa an inda da kuma inda ya ce wane ya min hadisi ya karbo daga wane ya ce wa ɗaya ne la ya dusu wa domin an mallakiya illa ma sami aminu ba wani a cikinsu da yake faɗa daga wanda ya gamu da shi sai ko abin da yake yaji daga gare shi mimman anahu bi hazihi dare daga wanda yake nufi da wannan tsarin kabil na min wadda sani fulano an fulani wannan ne yasa dan ya ce wane min hadisi daga wane za mu karba ko da bai kawo lafazin sama'a ba cewa ya ji wane ya ce wa man arafnahu da lasa marratan fakar abana la auratahu fi ruwayati amma wanda duk muka gano cewa akwai sanda ya tadlisi ko da sau daya to wannan zai zamo ya bayyana mana laifinsa a ruwayarsa wala satika auratu bil kazibi wannan laifin nasa ba wai a ce ya yi ƙarya ba fana rudda biha hadiso balle mu ce za mu amfani da cewa ya yi ƙarya mu ce gaba ɗaya hadisinsa ba ba za mu karɓa ba tunda duk wanda aka san cewa ya yi ƙarya a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam a tsarin malamai ba a sake karɓar ruwayarsa wannan nasiha ta fi sirri ba kuma wajen nasiha bane a game da gaskiya fa na qabala minhu ma qabilna min ahli nasiha ta fi sirri ballantana mu ce za mu karɓa daga gare shi abin da kuka karɓa daga ma'abuta nasiha wajen faɗar gaskiya faƙulina wannan ne ya sa muka ɗau matakin da muka ɗauka muka ce la na ƙabalu min mudallisin hadisan hatta ya ƙula fi haddasani au samitu ba za mu karɓi hadisi ba daga duk wanda aka kama ya yi tallisi ya yi ruwaya daga wanda bai gamu da shi ba da sigar kai ka ce ya gamu da shi ba za mu karɓi hadisinsa ba sai in ya faɗa a fili cewa ya karɓa ne daga gare shi shi ya faɗa masa ko ya ji shi faƙala sai shi wanda muke tattaunawa da shi da ya ci gaba da cewa da ni kad araka taqabalu shahadata man la yuqbalu hadisu na fahimci cewa ashe kenan ka iya karɓar shaidar wanda in a hadisi ne ba za a karɓi hadisinsa ba kala imami shafi ya ce faƙultu sai na ce ƙwarai yadda ka faɗa ɗin nan haka ne nakan karɓi shaidar wanda idan da hadisi ya bani ba zan karɓi hadisin ba me yasa liki bari amril hadisi saboda girman lamarin hadisi a shaida wani abu ne aka dangana ga wani amma hadisi wani abu ne aka dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi manzon Allah ya faɗa inna kaziban alayya laysa ka kazibin ala ahadin ni a yi min ƙarya ba daidai yake da aiwa wani ƙarya ba maganar aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya abu ne wanda yake ya kai ƙarshe a muni man kazaba alai mata amidan faleta bawwa maqadahu minan nari wanda duk yayin ƙarya da ganganto ya tana da mazauni a wuta wa mawlifi dan girma lamarin hadisi wa mawqihi min almuslimin da matsayin sa a cikin musulmi wali ma'anan bayyin saboda wata ma'ana ma da take a fili faƙala sai shi wanda muke tattaunawa da shi ya ce wa mahuwa to wata ma'ana ce a nan wadda kace ma'ana ce a fili ƙultu sai na ce da shi to kunun labzatu turaku min alhadisi fatuhilu ma'anahu ai a ruwayar hadisi so da yawa lafazi ɗaya ne tak za a bar wannan lafazin a hadisi amma barin wannan lafazin ya zamo ya mai da hadisin ma'anar tasa ta sauya gaba ɗaya aw yundaku biha bi gairi lamzatil muhaddis ko kuma a faɗe ta ba da tsarin da lafazin da shi mai ruwaito hadisin ya ruwaito ba wannan duku biha gairu amin da li iharatul hadis alhali shi kansa wanda ya faɗa ba wai ya nufi ya sauya ma'anar hadisin bane amma kuma tare da haka fa yuhilu ma'ana ya zama ya sauya ma'ana wani lokacin kuma akan samu daman da sisa dan a sauya ma'ana misali akwai wasu mustashrikai wato mutanen yamma wanda suka karanci musulunci suke ta kokarin sai sun kawo da sisa a cikin musulunci wanda kuma suka sami wa'anda suka kyankyashe daga cikin musulmi masu kokarin su taimaka musu akan wannan to akwai magana da aka ruwaito daga ibn shabi zuhuri yana cewa inna ha'ula'il umara'a akrahuna ala kitabatil ahadith wannan sarakan namu dole suka yi mana har muka rubuta hadisai da can mu tsarin da muka gada tsarin da muke kai shine shi hadisi a haddace ba sai an rubuta ba a kula da cewa kawai a haddace shi amma an samu sarakai suka ce to ai kiyayewa ta mutane ta sauya dacin irin kiyayewar da ake da ita zamanin sabai ko zamanin gaggan tabi'ai manyan tabi'ai yanzu abin ya sauya akwai bukata a rubuta hadisi don ba haka ba aka ce za a dogara da kiyaye wadda da ake dogara da ita abin zai bayi wasu hadisan da yawa su tafi wannan magana da yake faɗa kenan inna ha'ula'il umara a akrahuna ala kitabatil ahadisi al ahadis din da alif da lam to su wannan mustashrikan turawa masu ƙoƙarin sai sun kawo wata da sisa makirci a cikin musulunci sai suka kawo magana tasa cewa ai cewa ya inna ha'ula al'umara a akarahuna ala kitabati a hadisa me ake nufi da wannan wannan sarakan sun mana dole mun rubuta wasu hadisai ma'ana kenan wasu hadisai ne wanda ba sanannu ba ba yaddaddu ba sarakan suka yi dole aka rubuta su ashe kenan hadisan a cikinsu akwai wa'anda sarran sarakai ne yasa aka rubuta su ba wai an ruwaito su daga annabi bane wanda shi abin da yake nufi ala kitabatul ahadisi hadisan nan dai da kuka sani su ne ba wai akan wasu ba amma su sai suka dauke al din na al ahadis ya koma ala kitabati ahadisa wato hadisai wanda suke nikira ba karbabbu bane ba sanannu bane sarakan ne suka sa dole muka kirkira muka dangana su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda yake kenan in haka ya tabbata ashe duka hadisan ma kenan sai ya zama ba mu da amincewa da su tunda a ciki akwai wanda kaga aka yi aka dangana ga manzo sallallahu alaihi wasallam kaga irin wannan da sisa tana da yawa a cikin su wa'annan turawa da kuma irin wanda suka kyankyashe almajiransu da suka kyankyashe a cikin musulmi wanda za ka ga hadisi kalma ɗaya za a shafi ko kalma ɗaya za a ƙara amma sai zama ma'anar gaba ɗaya ta sauya shi ne abin da shi nan imami shafi yake faɗa tun fiye da shekara dubu ma kafin irin wa'annan su bayyana bai za ka na lazai ya milul hadisa ya talo hazal ma'ana idan wanda ya ruwaito hadisi ya zama bai gane wannan ba kana gara aƙilin lil hadisi sai zama bai fahimci hadisin ba falam na kabal hadisa wannan ne sa bayan da za a yi mu karɓi hadisinsa ba zan karɓi ruwayarsa ba iza kana hamilu ma la yaqilu matakar da ya zama yana ɗauke da abin da ba gane waye ba in kana min mallawi addil hadisa bi hurufi matakar wanda ba ba da hadisi ne da lafazin da ya ruwaito shi wa kana litabisu ta'diyatahu ala ma'ani ya zama kokarin sa ya ba da hadisi dangane da yanda shi ya fahimci ma'anar hadisin wa wala yaqilu ma'ana alhali shi din nan bai gama fahimtar ma'anar ba qala sai shi wanda muke tattaunawa da shi da ya ci gaba da cewa afa yakunu allan gara maqbulul hadisi ashe kenan tayu a samu wanda yake adali amma kuma a ce in ya ruwaito hadisi ba za a karba ba? Ultu, Imami Shafi ya ce, sai na ce da shi na kwarai kuwa, ana samun wanda yake adali, amma duk da zama wasu adali a ce don ya ruwaito hadisi ba za a karba ba. Iza kana kama wa sabtu, idan da ya zamo kamar yadda na faɗa a baya, kana haza maure a zinnatin bayyanatin na rudu bi hadisau. wannan sai ya zama wani dalili ne a fili da zai ba mu damar mu ce hadisinsa ba za mu karba ba wa kada kunu rajulu adlan ala ghairihi zaninan fi nafsi ita rayuwa ko halayya ta dan adam ba da yanda ba ta zuwa tayi mutum ya zama ba zai taɓa wa wani ƙarya ba amma kuma shi a kansa zai wa kansa ƙarya ko zai wa abin kansa abin da ba daidai ba ana samun mutumin da yake bayan da za a yi wa wani ƙarya amma kuma shi a kansa yana abin da ba daidai ba a wa ba da akarabe ko kuma ya zama ana tumtarsa a game da sashen yan uwansa wala allahu an ya hirra min bu'udin a hawanu alaihi min an ya sha da bai baya ɗilin ta yi shi ɗin nan a ce ya silmiyo daga nesan dutse ya fi masa sauƙi daga a ce ya ba da shaida akan abin da ba gaskiya ba ana samun mutane wanda suke gudun ƙarya amma kuma ba sa gudun wasu aibobin na rayuwa walakin zinatu labba da halal alaihi turka biha shahadatu sai dai wannan tuhumtar da ta shiga masa wannan ne yasa aka ce ba za a aiki da shaidarsa ba fa zinatu mimman la yu'addil hadith bi hurufi wala yaqul ma'anihi abyad min hafi shahidi liman turaddu shahadatu fi ma huwa zaninu bihi bihal tuhumta a tuhumci mutum cewa hadisin da ya ruwaito baya faɗarsa da lafazinsa yana faɗa ne da ma'anar alhali shi ɗin nan bai kaiwa ga gano ma'anar to a ce an na tumtarsa a ce ya yi ɓanna a hadisin da ya bayar ya fi fitowa fiye da mai ba da shaida da za a ce akwai gurare da ba za a karɓi shaidarsa ba saboda ana wata tuhumtarsa a wannan guraren a wani hali wai kwaita wa kadi yuta baro ala shuhudi fi ma shaidu fi ta yiwu a tsaya a yi istina da masu ba da shaida dangane da abin da suka shaida a cikinsa su da yawa wajen ba da shaida ai akan dubi shi mai ba da shaidar dangane da abin da ya ba da shaidar da wanda ya ba da shaidar gare shi ko wanda ya ba da shaidar a kansa a ce a duba a ga tayu dan uwansa ne ko wani abokinsa yana kokari ya amfanar da shi ko ya kawo da wata cutuwa da gare shi ko ko a'a wanda ya bada shaidar a kansa ba jituwa tsakaninsu shi yasa yana kokari ne ya cutar da shi saboda wannan rashin jituwa fai nisadlana alamailin nasabinuhu aw yadati bi mujawazati qasdin lil mashhur lahu lam naqbal shahadatahu shi yasa muka iya gano wata karkana karkata daga shi wanda ya bada shaida da zamu iya zamu iya fito da shi zamu iya gano shi a fili ko kuma wani mataki da zai dauka ta fuskar ƙetare ko aiki da wata manufa ta wanda ake ba da shaidar gare shi to duk irin wannan zai sa mu ce ba za mu karɓi shaidar ba wani shaidu fi sha'im mimma ya duku waya samu famu alaihim bi musu ma shaidu alaihi lam na kamar shahadatan haka da a ce za su ba da shaida a cikin wani abu wanda yake mai zurfi kwarai wanda fahimtarsa ta fi ƙarfinsu dangane da abin da suka shaida a kansa to shi ma irin nan za mu ce muna da dalilin da zai sa mu ce ba za mu karɓi shaidarsu ba la'annam la yaqiluna ma'ana ma shaidu alai domin su dinnan ba su fahimci ma'ana abu da suka ba da shaida a kansa ba wa man kasura galaduhu min al muhaddisina wa lam yakul lahu aslu kitabin sahih lan naqbal hadithahu masu ruwaito hadis da ake samu kuskuren su yayi yawa duk wanda yake ruwaito hadisi amma sai aka samu yana yawaita kuskure a wajen ruwayar hadisin ya zamo ba daga rubutacciyar littafi ba daga rubutaccen littafi yake ruwaito hadisin ba bai da wani asalin littafi ingantacce to shi ma wannan zai sa a ce ba za mu karɓi hadisinsa ba kama ya kunu min ban aksarar galada fi shahadati lam na kabal shahadatu kamar yanda a wajen ba da shaida ma a gaban alkali wanda aka kama da cewa yana yawaita kuskure a wajen ba da shaidar to shi ma wannan zai sa ya zamo laifi ne da za a ɗau matakin cewa ba za a sake karɓar shaidarsa ba walul hadisi mutabayinuna masu ruwaito hadisi ana samun bambanci da yawa tsakaninsu wa minhum al-ma'ruf bi ilmi al-hadis bi dalabihi wa sama'ihi min al-abi wal ammi wa zawi rahimi was siddiqi wa tulib jalasati ali tanazifi akwai a cikin su wanda an san shi cewa gwani ne a sanin hadisi ya dage ya tsaya ya nemi hadisin ya ji hadisin daga wanda suke kusa da shi ma kama a ce ya ji hadisin daga mahaifinsa ko dan uwan mahaifi ko ma'abuta dai zumunci ko abokai na kukut da kuma cewa ya daɗe yana zama da ma'abuta gogayya da ilimin hadisi wa man kana haka za kana muqaddama fil hizb wanda yake da irin wannan matsayin zai zama abin gabatarwa dangane da kiyaye hadisi in halafa man yuqassiru anhu kana aula an yi kubala hadisuhu mimman halafahu min ahli taksiri anhu shi yasa irin nan da za a samu wani wanda shi bai kai irin wannan matsayin ba ya takaita daga gare shi sai zama ruwayar shi wannan wanda yake gogaggen ta saba da ruwayar wanda gogewarsa bata kai ba to sai zama shi ya fi cancanta shi wanda yake gogaggen ya goge a ilimin hadisi shi ya fi cancanta a karɓi hadisinsa fiye da a karɓi hadisin wanda ya ruwaito wanda yake ya saba da shi wanda shi bai kai matsayinsa ba a wajen gogewa da hadisin wai tabar ala ahli hadisi bi an idza sharaku fil hadisi an rajuli bi an yustadalla ala hadisi adin bi muwafaqati ahli al ana isna gurin malaman hadisi cewa mai ruwayar hadisi idan da zai ruwaito hadisi a ga wasu ma wanda suke manya a hadisi sun ruwaito hadisin sai a ga tasa ruwayar ta dace da tasu sai a ga ba a samu bambanci ba tsakanin tasa ruwayar da tasu to wannan ita ce babbar shaida ta cewa shi dinnan mai kiyayewa ne wa lahi lafi ibzihi bi lafi ibzi ahli alhibz lahu ana kafa hujja wajen cewa shi dinnan ba mai kiyayewa bane ta fuskar a ga so da yawa in ya ruwaito hadisi wanda suke gwanaye a wajen kiyaye hadisi suka ruwaito hadisin sai a ga tasa ruwayar ta bambanta da tasu ruwayar wai za ta lafatin ruwayatu istadalanna alal mahfuz minha wal galadi bi hadha shi yasa idan a wajen ruwayar hadisi ma aka ga ruwayoyi sun bambanta to za mu gano ruwayar da take ita ce tabbatacciya a bakiyayewa daga ruwayoyin da kuma wadda take kuskure ta irin wannan ɗaukan matakin wa wujuhin siwahu akwai ma dai wasu hanyoyi da muke bi don gano ruwayar da take ita ce tabbatacciya daga ruwayar da ba tabbatacciya ba inda ya zamo an samu saɓani a yanda aka ruwaito hadisi ta dullu ala sirki wal hirzi wal galadi wanda waɗannan hanyoyin suna nuna mana wanda yake da gaskiya wanda yake mai kiyayewa da kuma wanda yake mai kuskure kad bayyanaha fi gairi hazal mawri imami shafi yace mun yi bayanin wayannan hanyoyin da muke amfani da su wajen gano haka ba a wannan wajen ba wa as'alullaha tawfiq ina roƙon Allah ya zamo da duk abin da muke mu zamo muna yi mun bisa gam da kata faqala sai shi wanda muke tattaunawa gare shi yace da ni famar hujjatu laka fi qabuli habar alwahid wa anta la tujuzu shahadatu wahidin wahdahu to ai me yasa wata hujja kake da ita a cikin cewa idan mutum ɗaya ruwaito hadisi sai ka karɓi hadisinsa alhali wajen ba da shaida kana ganin shaida sai ta kai biyu ko fiye da biyu sannan ne za ka yarda da shaida wa ma hujjatuka fi anna fi an qisdahu bi shahadati fi aksari amri kuma mecece hujjarka a cikin kiyasta ruwaya da shaida a mafi yawan lamuran ruwaya wa faraka bai da wa bai da shahadati fi ba'd amri amma kuma a wani bangaren kace akwai bambanci tsakanin ruwaya da shaida cewa a to me yasa baka dauki sha'a ruwaya daidai da shaida a ko ina ba me yasa baka dau shaida daidai da ruwaya a ko ina ba a'a a wani wajen kake nuna cewa ruwaya da shaida sun daidai ne amma a wani wajen kake nuna cewa ruwaya ta bambanta da shaida kamar anan cewa a wajen shaida zaka ce sai an kai biyu amma a wajen ruwaya ba ka cewa sai an kai biyu ruwaya mutum ɗaya ma take gamsar da kai ka ce za ka yi aiki da ita ƙala imamin shafi ya ce faƙultu lahun sai na ce da shi an tafi ido ma ƙazanan tuka faragta min ai ka sake dawo mana da magana baya da ni na ɗauka wannan nema bayanin da yake ka gamsu amma kuma sai gashi dai ka sake jefo min wannan tambayar walam a ƙisu bi shahadati ni ban ƙiyasta ruwaya da shaida ba inna ma sa'alta an umassilahu laka bi shay'in ta'rifu abinda ya faru har ma na kawo bayanan da nema a baya kai ne ka tambaye ni cewa in kwatanta ma ruwaya wadda nake karba da wani abu da kai ka sani an tabihi a habaru minka bil hadisi abinda ka fi sani fiye da saninka da hadisi fa masaltu laka bi zalika shay wannan ne yasa na kawo ma misalin da wannan la annihtajtu li an yakuna qiyasan alai ba wai dan ina bukatar ya zamo tsarin su tabbatar ma da cewa tsarin su ɗaya ba ba wai wannan ce manufa ba wata zaitu a bar alwaidi a qawamin an ahtaja ila an umassilahu bi gairi cewa hadisi mutum ɗaya ta ya ruwaito shi a ce wannan hadisin ya zamo hujja magana ce wadda yake tafi ƙarfin ma daga a ce ina bukatar sai na kwatanta ma ita da wani abu bal huwa aslun fi nafsi bari karɓar ruwayar mutum ɗaya asali ne mai zaman kansa ai karɓar ruwayar mutum ɗaya ma asali ne mai zaman kansa ƙala sai shi wanda muke tattaunawa da shi ya ce fa kaifa yakunu alhadisu ka shahadatu fi shay'in suma yafariqu ba araba an yafi gare wani dalili ya jawo za a ce hadisi tafiyarsu ɗaya da shaida a wani ɓangare amma kuma a ce a waɗansu ɓangarorin ya bambanta da tsarin shaida fakultu lahu imami shafi ya ce sai na ce da shi wa muhalifu li shahadati kama wasabtu laka fi ba amri amri i gaskiya ne ruwayar hadisi ya bambanta da shaida yadda na faɗa ma a wasu ɓangarorin walau ja'altuhu ka shahadati fi ba'ari amrihi duna ba'arin kanat hujjatu li fi bayyana ta insha Allah ai da ma zan ce shi hadisi tafiyarsu ɗaya da shaida a wani wajen amma a wani wajen ba tafiyarsu ɗaya ba zai zamo ina da cikakkiyar hujja a fili in Allah ya so ƙala sai shi wanda muke tattaunawa da shi ya ce wa kaifa zalika wa sabilu shahadati sabilun wahida me yasa ka faɗi wannan da ya za ka faɗi wannan magana alhali tsarin shaida tsari ɗaya ne ƙala imami shafi ya ce faƙultu sai na ce da shi ata'ani fi bayani amriha duna ba'arin an fi kulli amriha da kace shaida tafiyar ta daya shaida a duk inda take shaida tafiyar ta daya kana nufin a wani bangaren ne suke tafiyar su daya banda wani bangaren ko ko a fahimta ka ko ina ma shaida lamarin su daya ne kala sai shi mutumin yace bal fi kulli amriha oh aya ko ina shaida shaida ce tafiyar shaida daya qultu imam shafi'i sai yace sai dace da shi fa kam aqallu ma taqbalu ala zina ma taqbalu ala zina in ka ce tafiyar shaida duk ɗaya ne a ko ina shaida nawa shaida mutum nawa kake bukata ka karba akan tabbatar da zina qala sai mutumin da muke tattaunawa ce da ni arba'atun mutum hudu qultu imami shafi yace sai nace da shi fa innaka suwahidan jalatan a to da a ce a hudun za a rage daya ya zama uku za ka yi hukunci da cewa su mutum uku nan da suka shaida akan zina duk hukuncinsu a yi musu bulala kazaf kala sai mutumin da muke tattaunawa da yace da shi yace na'am kwarai kwa qultu sai nace da shi fa kam taqbalu ala al-qatl wal kufri wa qad ad-dariq allazi taqtulu bihi kullihi shaidan mutum nawa ce ke iya gamsar da kai akan tabbatar da kisa ko cewa wani ya bar musulunci ya zama kafiri ko cewa wani ya yi fashi wanda duk wa'annan hukuncinsu shine wanda ya kashe shi za a ƙala sai ya ce shahide ne zan karbi shaidan mutum biyu ma ƙultu lahun sai na sake cewa da shi in ji ma mai shafi kamta kabalu alal mali to da shaidar akan wani dukiya ce akan haƙƙi ne na dukiya mutum nawa ne za ka karɓa ƙala sai ya ce shaidan wamrata ne ai ko namiji ɗaya aka samu da mata biyu zan yadda ƙultu sai na take cewa da shi ba kamta kabalu fi obin nisa to da maganar akan aibobin mata ne fa shaidar mutum nawa ne za ta iya gamsar da kai ta sa kai hukunci ƙala imra'a ya ce mace ɗaya mata qultu imami shafi'i yace sai nace da shi walau lamitu mushahidaini ko da basu kai shaida biyu maza ba shaidu biyu maza wa shahidan wa imra'ataini ko da basu kai shaidar namiji ɗaya da mata biyu ba lam tajlidu ba za kai musu bulala ba kama jalata shuda zina kamar yadda kai wa wanda suka shaida da zina da basu kai hudu ba shaida bulala akan sun yi kazaf kala na'am yace kwarai kuwa ai ba zan musu bulala ba ƙultu sai na ce da shi a fatara hamus ta bi'ata to yanzu yadda nema tambayoyin nan ka ba da amsa kai a kanka kana ganin tsarin shaida tsari ne ɗaya gaba ɗaya ƙala na'am ya ce eh ƙwarai ko ai tsari ɗaya ne fi an aƙabala ham dangane da in karba amma mutafarriqa tafi adadi a wajen adadin ne ya bambanta wa fi Allah ya julada illa shahidu zina cewa inda shaida ba su kai yanda ake bukata ba ba a cewa a dau matakin ai musu bulala sai dai wanda suka shaida da zina qultu lahum imam shafi yace sai nace da shi fa law qultu laka hadha fi habar alwahidi wa huwa mujami'u lishahadati fi an aqbalahu wa mufariqu laha fi adadihi hal kana laka hujjatun illa kahi alayka to yanzu da zan faɗa ma a game da hadisin da yake mutum ɗaya ne ya ruwaito shi wanda yake ya yi kama da shaida a cikin cewa zan karɓe shi amma ya bambanta da shaida dangane da adadi to wannan kana da wata hujja ba hujjar da za a ce za a iya dawo da ita ta koma hujja a kanka ba ƙala sai mun da muke tattaunawa da shi ya ce فإنما قلت بالهلاف بين عدد الشهادات هبرا واستدلالا أي دليل ليس نتي أكوي بمنش tsakanin ƙidayar masu ba da shaida don hadisai ne da kuma ta fuskar kafa dalili ma ƙultu imami shafi ya ce waka zalika ƙultu fi ƙabuli habarin wahid habarin wasu lala i to nima wannan matakin da ka bi ka tabbatar da haka ni ma wannan matakin na bi na tabbatar da abin da na tabbatar haka ni ma na faɗa dangane da karɓar hadisin da yake mutum ɗaya ne tak ya ruwaito shi don ko akwai hadisai da suke tabbatar da cewa a karɓi hadisin mutum ɗaya kuma ta fuskar hankali ma akwai dalili na cewa a karɓi ruwa ya tasa wa ƙultu na ce da kai a ra'aita shahadatu da sa'ifil wuladati lima ajastaha wala tuzizuha fi dirhami da mace ɗaya ma za ta ba da shaida ko mata biyu a game da lamarin haihuwa za ka ce za ka yadda da wannan shaida amma da mata biyu za su ba da shaida a kan abin da yake dirhami ɗaya tak za ka ce ba za ka yadda da wannan shaidar ba me yasa haka ƙala sai ya ce iti ba don bi ai hadisai ne suka zo da haka tsultu sai na ce da shi fa in ƙila laka lamis karfin ƙul'ani a ƙallumin shahidin wa mar'ataini to me yasa a wani wajen kace zaka yi amfani da shaida ɗaya ma ko shaida a hada da rantsuwa alhali a ƙur'ani ba a faɗi ƙasa da shaidar mutum ɗaya da mata biyu ba inda Allah yake cewa fa illa yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tawrawna min ash-shuhada me yasa kai a wani wajen kace zaka yadda da shaidar mata biyu kama a magana haihuwa kana da hujja to shine za a ci gaba da tattaunawa a juz'i na uku ko yasa za mu tashi fikira ta dubu ɗaya da saba'in da bakwai to alhamdulillah
مقدار العظيم عباس بود والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
eh to fangara bangare a fakira ta nawa ɗari ko dubu dai ya dubu da talatin waƙaunin an haɓar amsisi matasbetun alas sihat za mu ɗauki maganar da su adalai suka faɗa daga labarin kansu ko yadda suka ambaci kansu bisa cewa ingatacce ne idan adali ya baka labari cewa yau da safe misalin aibacci daga tara zuwa goma da allah wanda yake adali ba za ka ɗauka ga ta ce da a ce ma kuma baka san sunansa ba sai ya faɗa ma cewa sunansa kaza za ka yi aiki da haka ko ba za ka yi aiki ba kaga za ka yi aiki da haka matuƙar dai ba ya tabbata gare ka cewa a ba adali ba ne dan fo wannan ne ko abin da ya kama da haka kaga shine in ya faɗa ma sunansa ka gano haka shine ba za ka yadda ba amma ai ana ɗaukan magana da mutum ya faɗa game da kansa bisa inganci an fahimta yawa ta nasa dilla min fi'ilin bima yuhalifu zalika sai dai in mun kafa dalili da abin da ya saba haka daga aikinsu kamar yanzu misali ya je dala ya ce ga sunansa amma da ya zo gwammaja ya faɗi wani sunan daban ya ce kaga wannan dama ai ya kawo dalilin da zai sa ba za a yadda da maganar da ya faɗa akan haka ba ko yauwa ko kuma a ce a ya faɗa misalan karfe tara ma bacci yake amma sai aka baka labari cewa ai an gan shi karfe tara a waje kaza kaga ya tabbata cewa sannan ba gaskiya ba ne to in ba irin wannan ba ne ai za a ɗauka cewa maganar da ya faɗa gaskiya ce ko an fahimta iyaka nan ne ko ake yau wato ba watsayin wanne wata su yato ɗin koko a adafi ne akan ƙaunuhun yauwa cewa abin da suka faɗa ga makakawunansu ko yadda suka kira sunansu za ka ɗauka haka ne wani wanda yake adali ya ce sunan unguwarsu kaza kaga za ka yarda da haka duk wannan yana cikin tasmiya yauwa yana cikin tasmiya an fahimta ko to masha Allah